أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلوات ربي وسلامه على أعظم خلق الله نبينا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه عباد الله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الأرض إلى الله فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الحدي حدي رسول الله وشر الأمور مهدثاتها فإن كل مهدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وإخلاصا وتوفيقا وسدادا يا رب العالمين أما بعد Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Dukkan yabo da godiya masu tarin yawa marasa iyaka sun tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala, wanda Allah cikin hikimar shi ne da ikon shi da ƙaddarawar shi. Allah subhanahu wa ta'ala ya sake ba mu damar ci gaba da darasinmu na faɗih ala mazhabi Imam Malik bin Anas rahimahullahu ta'ala. wanda muke cikin wannan littafin mai tsara albarka na risala risalan ibn abi zaid al-qayrawani rahimahullahu ta'ala wanda wannan insha Allah shine zai kasance darasi na goma a cikin littafin nan a yau muna ranar alhamis 26 ga watan rajab shekara 1447 hijiriya wanda shi ne sha biyar ga watan ɗaya watan janvier 2026 miladiya muna roƙo Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gaba kasar da faɗan gaskiya da aiki da shi har ilau dai muna cikin wannan babi babin matan ta ƙubi al'alsina na cikin wannan littafin na tsantsar aƙida babi mai bayani akan tsantsar aƙida yau insha Allah zan mu tashi wa anna Allah subhanahu da'afa na'am qala al-musannif rahimahullahu ta'ala mala Allah ya shiga shi yake fade wa anna Allah subhanahu da'afa li ibadihi al-mu'minin al-hasanat wa safaha lahum bit-tawbati an an kaba'ir as-sayyi'at wa ghafara lahum as-sagha'ir bi ijtinabil kaba'ir وجعل من لم يتب من الكبائر صائرا إلى مشيئته إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ملائكة الله سبحانه وتعالى yana lullum kama bayan shi muminai ayyukansu na kirki na lada yana lullum kama su ladan sannan yana goge masu zunubi da tuba in sun tuba manya-manyan zunubai da suka yi sannan yana masu gafara ƙananan zunubai in sun nisanci manya-manyan zunubai sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya wanda bai tuba ba daga manya-manyan zunubai yana kan ƙalƙashin mashi a shi in ya gada ma ya mai gafara in ya gada ma ya azabtar da shi shi ne ba ya kawo ma'aya lalle Allah baya gafara inna Allah la yaghfir baya gafara da duk wanda ya shirka da shi amma kuma yana gafara sabanin haka koma bayan haka amma ga wanda ya ga dama na'am anan wannan gaba na'am wannan gaba malam sai ya ce maka anna Allah subhanahu wa ta'ala da'afa li ibadihi almu'minina alhasanat Allah subhanahu wa ta'ala yana lullumka ma bayan shi muminai lada in kai aiki na lada sai a lullumka ma zaka ga al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam muna daga cikin al'ummar da Allah subhanahu wataala yake san mu da alkhairi muna daga cikin al'ummar da Allah subhanahu wataala yake ba mu bonus a ayyuka bonanza ko kare abu kadan kaga an sakan ma bonus da yawa to daga cikin tausayin Allah subhanahu wataala da rahamar shi ga mu al'umma nan Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai ya sanya cewa aiki in zaka yi in an baka ladan aikin to ba a barka da wannan ladan ba sai an lumka ladan an gane ko an lullumka an lullumka kamar yadda ya zo a cikin suratul araf man ja'a bil hasanati falahu ashru amsalha haka ne ko wa man ja'a bis sayyi'ati fala yujza illa misliha wa hum la yuzlamun kaga duk wanda ya zo da aikin lada guda daya za a lullumka mai shi zuwa goma kwatankwacin ladan nan lada ɗan ne ka yi sai a baka asharu amsaliha lumki goma yanzu sallan magariba ce muka yi ko to Allah sai lumka mana ita ladanta lumki nawa misali lumki goma to amma da yake ita sallah ta tabbata a hadisi mi ana lumka ta 27 akan sallan mutum shi daya to in ka zo da aikin lada za a limka shi limki nawa goma shi yasa zaka gani cewa a cikin azumi annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yayi azumin watan ramadan wata guda ko sannan sai yayi sitta shawwal za a bashi ladan azumin mi shekara guda kenan ta azumi daya a matsayin azumi nawa goma in ka lissafa watan ramadan wata ɗaya ne ko in aka lissafa kayan azumin wata goma sauran wata nawa ka cike na shekara tsora wata biyu ko ai in kayan azumi ramadan daya sai a lunka shi ya zama azumin wata goma ka gane tsoron ma wata biyu ya zama na shekara sai aka ce ka yi na sita shawwal ka yi azumi shidda bayan ramadan in kai shidda nan shidda fuwadis sai ya zama nawa sosant sosant wata biyu kenan kamar kayan azumin shekara man ja'a bil hasanati falahu ashru amsa wanda ya zo da aikin lada guda Allah ya ce yana da bi kwatankwacinta guda nawa guda goma amma sai aka ce kuma wanda ya zo da zunubi guda falayusa sai kwatankwacin abinda kai zunubi zunubi ɗaya kai za a zuba ma zunubinka guda ɗaya ka duba rahama Allah sai ba a ce za a limka ma zunubi ba a'a shi kawai za a bar ma zunubinka guda ɗaya an gane ko ba a cewa misali ka saci shikka guda a rubuta ma zunubin sata jika nawa goma a'a jika gudan nan za a rubuta ba amma misali in ka ba da sadaka jika guda ana iya rubuta ma ka ba da jika goma ana iya rubuta ma jika ɗari shi ne za ka gani a cikin hadisi wanda abu huraira ya rawaito shi a cikin sayin muslim hadisi ne ingantacce kullu bin adam yudha'afu alhasanat bi ashri amsalha duk aikin dan adam na kirki to hasanat ladan ana lullumka ta kwatankwacinta so goma a yi fuwadis ladan da kai an gane ko ila saba'umi'ati abdu'fa kai ana lullumka ta daga goma wani an bar mashi goma wani an kai shi 20 wani an kai shi kawai Allah subhanahu wata'ala sai ya lumka ta zuwa har zuwa me saba'umi'a 700 mil 700 700 afwan 700 100 nawa 700 saba'umi'a 700 kenan kayan aikin lada maimakon a baka daya sai a baka 700 ka ba da sadaka jikka guda sai a baka ladan jikka 100 a baka nawa jikka 700 jikka 700 sai ya ce ma a cikin wannan ila abu'afin kasira a wannan ko an cikin hadisin wannan sai Allah yake cewa illa sau sai dai azumi shi kadai ne ba a wannan rinkin-rinkin Allah ya ce fa'in da huli shi azumi na wani wa ana zili ni ke sakauta ma mai azumi kenan shi mai azumi ba a ma haɗu ba iyalin kawai da za a ba kawai mine ne kwasowa za a yi azuba ma saboda azumi Allah ya ce nashi ne shi kadai sun bi zai biya ka amma aikin lada za a lullumka ma shi zuwa nawa goma a lullumka har zuwa ɗari bakwai ka gani ya ce ba mai ibn abbas ya rawaito cewa hadisin da ya rawaito inna allaha katabal hasanat was sayyi'at thumma bayyana zalika ko a na'am Allah subhanahu wata'ala ya rubuta aikin lada ya rubuta zunubi da lada sannan sai ya bayyana mi wannan a cikin hadisi kenan an bayyana ma wannan zunubi ne an bayyana ma wannan lada ne ba a barka ba haka ka je kara zube ka yi abin da ka ga dama a'a an bayyana ma saboda Allah yana son mu da rahama Allah subhanahu wata'ala yana son mu da shiga aljanna komi sai da aka gaya ma komi karamta shi sai da aka gaya ma lada aka bayyana ma zunubi aka bayyana ma shine a cikin hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa faman hamma bi hasanatin falam ya'malha kataba Allah lahu hasanatan kamila ko na'am wanda yayi aikin menene wanda yayi nihi zai yi aikin lada Allah subhanahu wata'ala zai rubuta mai ladan shi cikakka kayan niyyar zaka yi aikin lada sai baka samu dama ka yi ta ba to Allah subhanahu wataala zai rubuta ma lada cikakka kai ne kai niyyar azumi misali sai baka samu dama ba wani uzuri ya hana ka yin azumin nan to an rubuta ma a ranar tashin kiyama sai kaga lana azumin nan cikakka an gane ko saboda ƙarfin niyyarka an gane ko sannan kuma bangaren zunubi sai in mutum ya yi niyyar aikin zunubi sai tsoron Allah ya hana shi ya aikata zunubi mutum ne ya tashi zai yi wani sata ko wani kwace ko wani yaudara ko zina ko kaza kaza kaza sai ya ji tsoron Allah sai ya ce kai bari a bari to Allah zai rubuta mai cikakken lada saboda ni tsoron Allah nan da ya ji to amma sai ya yi niyyar yin zunubin kwa an gane ko sai ya yi shi sai a rubuta mai mi zunubi daya don ka yi shi amma alada ya ake lullumka maka ake an gane ko zaka gani cewa Allah subhanahu wataala yana lullumka mana ila sab'ati difan ila ad'afi kaseera a lullumka har zuwa linki nawa 700 kai har zuwa ba iyaka kawai Allah so da yake kawai mu shiga aljanna an gane ko shi yasa rasulullah sallallahu alaihi wasallam yake cewa kullu ummati yadkhuluna aljanna illa man aba qalu ya rasulullah wa man ya'ba قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد عبا sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa duka al'umma ta al'umma annabi Muhammad mu kenan yace dukkan mu zan mu shiga aljanna sai dai wanda yake ya sahabbai suka yi mamaki suka ce ya rasulullah waye za a ce ya zo ya shiga aljanna ya kiya annabi yace abin yanda yake duk wanda ya bi ni zai shiga aljanna wanda ya ƙi bi na ya saba mani shi ne ya ƙiya ana zo shiga aljanna kana ƙiyawa ana ga aljanna kana like ido to duk al'umma annabi sallallahu alaihi wasallam wannan yana nuna ma cewa bonus ne bonanza ne da Allah subhanahu wataala ya ba al'umma garabasa a lullumka maka aiki a lullumka maka zuwa limki daman na harko dai garanti an lumka shi zuwa goma sannan za a lumka shi zuwa ɗari har zuwa ɗari bakwai sannan za a luka shi izuwa ba ɗaya da haka ka duba shi ne aka ce daidai da sadakar dabino ka yi Allah subhanahu wata'ala zai reni sadakar nan taka ya dinga renanta ya dinga tattalinta kamar yadda suka yi renan ragon taguwar ka karama ko kuma godiyar ka karama har sai ta kai girman dutse ko aksara min tarik saboda Allah subhanahu wata'ala yana son mu shiga aljanna lillum kamar ayyuka ake al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mu ne aka ba shekaru kaɗan amma kuma aka ba mu bonus da yawa kaga ai al'ummomin baya sun samu shekaru da yawa suna da shekaru da yawa ina a duniya an gane ko yanzu ka ɗauki misali annabi nuh fala bisa fihim alf sanatin illa 50 ama kusan shekara 50 yayi cikin su ko 50 mu kuma al'umma annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yace shekarunmu sattun ko saba'in kaɗan suke wuce haka an gane ko ya ce shekarun al'umma shi sattun ne ko saba'in kaɗan muke wuce haka ta yanzu kuma mun zo ƙarshen zamani ana cikin motu fusha kai dai kasan sai wani ikon allah shekarun da uwayenmu suka yi garab-garab da kyan ɗin su generation da mimido ɗin na ai sai a hankali allah mana gafara mun zo radiation kaza ko mici muke kaza kaza Allah mana gafara kaga to wannan shi Allah ya bamu bonus bonus wanda zan mu yi ratrafe mu samu lada da yawa mu yi ratrafen wancan al'ummar da suka yi mu shekaru a duniya sai kaga kuma ladan mu ya hina su taruwa ya hina su yawa wallahi Allah yana samu Allah mana gafara Allah kamar mana ya ce ma Allah shi ke lullumka aikin lada ga ibadihi ga bayan shi muminai a lullumka masu shi an gane ko wasafa halahun bitauba an kaba'ir sayyi'at Allah sai ya masu rangwame yake in sun tuba suka koma ga Allah duk wani babban zunubi an gane ko in ka tuba ka koma ga Allah Allah yana ma gafara shi a cikin dai zunubai gaba ɗaya ba abin da ya kai mi shirka ko to mushriki in ya tuba ya koma ga Allah Allah ya mai gafara shi an gane ko duk girman zunubi in ka yi shi an gane ko la taqnatu min rahmatillah يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا يا كوبا ينا إن شاء الله سبحانه وتعالى wanda suka yi banna suka yi banna a kayan suka yi zunubi Allah ya ce kakku yanke kauna kakku ɗebe kauna daga rahmar Allah Allah shine mai gafara zunubai gaba daya a cikin wani hadisul qudsi Allah subhanahu wataala yake cewa law banaga zunubaka anana samawati wal ard sun malakita ne lamtu shirik bi shi a gafartu laka wala ubali ka gani Allah sai ya ma gafara zunuban kuma bai damu ba kawai abin da ake so gare ka kai ka tuba kuma in ka tashi tuba ga Allah sharɗin tuba mai adari ya kawo su ko annadamu alama fata kai nadama akan abin da kai ya wuce wan niyyatu Allah yauda ila dhanbi fi ma baqiya alaihi min umrihi kai niyya ba za ka sake yin wani zunubi ba daga cikin abin da ya saura na daga shekarunka wa an ya turu kalma a siyar tafi sa'atiha in ka da mutalabi sabbi ka bar sabon Allah a lokacin da kake da ikon barin shi an gane ko ba sai ka kasa ba eh hausawa suka ce kowa tuba dan wuya Allah mana gafara suka ce barawo ne yake ta sata an yi ta an yi tuba yake tuba sai da ya tsufa ya kama katanga ya hado ya kama ya hado ya ce kai to mun tuba dai kaga ai ba lokacin da ya dace ya tuba bane ba ko irin tuban fir'auna ne sai fir'auna sai da mine hatta iza adrakahu al-gharq ko qala amantu annahu la ilaha illa allazi amanat bihi banu isra'ila wa ana min al-muslimin Allah ya ce al'ana yace sai da ya samu garko ya samu jirmiya zai mutu yace kai na yi imani babu Allah sai Allah nan da banu Isra'ila suka yi imani da shi wa ana min al-muslimi kai ni ma ina cikin musulmai masu mai kauya eh sai da yaga zai mutu aka ce mai a sai yanzu ina sai yanzu to ka tuba tun kamun lokaci ya kure maka shi ma yana daga cikin sharuɗan tuba kamun ka zo gargara kar ka zo hatta idza balagatil hulqum wa antum hina idhin tanzurun kal ka bari ka iso nan wurin ka tuba kana da dama sannan kuma kamun rana ta hoto daga yamma satin da ya gabata mun yi shi ko darasin rana ta hoto daga yamma da rana ta hoto daga yamma shi kenan an rahi kofar tuba to wannan tubar zaka yi ta ka tuba ga Allah subhanahu wata'ala sannan sai in akwai haƙƙin mutum a kanka ka nema ka je ka mai da raddul mazalim raddul mazalim in na zalimciwa ne sai na maida mai haƙƙin shi sannan in tuba saboda in na zalimce ka na ma zalimci haƙƙin biyu ne haƙƙi na farko na ni da kai na biyu kuma na ni da Allah ya hana in zalimci wani na zalimce shi kenan sai in she in maida maka haƙƙinka sannan sai in tuba ga Allah an gane ko to Allah subhanahu wataala duk zunubin da kai an gane ko Allah yana ma gafara shi inda ka tuba mun gane ko in dai ka tuba abinda Allah yake so ka tuba sai yasa Allah subhanahu wataala yace wallazina la yad'una ma'a Allah ilahan akhar wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq wala yaznun kaga wasu manya manyan zulubai ne guda uku Allah subhanahu wataala ya kawo su la yad'una ma'a Allah ilahan akhar menene shirka wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqq kisan kai wala ya zunun zina wa man yaf'al zalika yalqa asaba sai Allah ya ce mi yudaf lahu al'azab yawm al-qiyama za a lullunka mashi azaba ranar tashin kiyama wa yakhlud fihi muhana zai dawwama a cikin da yana wulakantacce sai Allah ya ce mi illa man taba kaga illa man taba sai wanda ya tuba an gane ko in ka tuba ka yi aiki managarci illa man taba wa amana wa amila salihan ka tuba kuma ka yi imani kuma ka yi aiki managarci fa'ula'ika yi badullahu sayyi'atihim hasanat zunubin ma da kai wannan Allah sai ya canza shi ya mai da shi mai aikin lada yi badullahu sayyi'atihim hasanat zunubi da kai inda ya haka tuba ka koma ga Allah taubatan nasuha tuba ta zarar bunu tuba ta tatsan nono kasan in ka tatso nono daga hanta ko wannan mai ake ci mashi hantsa bai yiwuwa ya koma ta hantsan nan har abada ko to wannan irin wannan tuba in ka fito daga wannan zulubin bai yi aka koma kwata-kwata to irin wannan tuba taubatan na suha kenan to in kai wannan tuba fa ulaika yubadillahu sayyi'atihim hasanat zulubin naka za a burkice shi ya koma lada wa kana Allahu ghafurur rahima lalle Allah subhanahu wataala ya kasance mai gafara ne mai jin kai ka duba haka yi zunubi manya-manyan zunubi ka baya amma menene amma gafara shi a maida shi ne lada shi ne ya ce wasafa halahu shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya masu rangwame bitaubati da in sun tuba anil kaba'ir suka hasa manya-manyan zunubai a sayi'at wa gafara lahu sai Allah ya masu gafara wanshi wa gafara lahu musagha'ir bistinabil kaba'ir Allah subhanahu wa ta'ala kaga kabira in kai kabira sai ka yi sai ka tuba sai a ma gafara ta ai kamar ba a yi ta ba amma maida ta wani wuri a maida ta aikin ladaci in kai babban zurfi mun gane ko hatta da shirka in ka tuba ta wuce shi dai kawai ka tuba Allah abin da yake so gabawa shi ka tuba ka san kayi lahi ka koma ga Allah ka tashi ka yi sallah ka hoshe da kuka ka roki Allah gafara Allah sai shahima yace maka me وغفر لهم الصغائر باجتناب الكبائر الله سبحانه وتعالى سيما مؤمنان غفر الصغائر an gane ko ƙananan zunubai bishitinabil kaba'ir in suka bar manya-manyan zunubai yanzu misali kai ba ka yi manyan zunubai ba sai ‘yan ƙananan zunubai da kake to wannan ƙananan zunuban da kake Allah subhanahu wa ta'ala yana gafarta maka as-salawatul khams salloli guda biyar wal juma'at ila al juma'a daga juma'a zuwa juma'a wa ramadan ila ramadan daga azumin ramadan zuwa wani azumin ramadan in ji rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace mukaffiratun lima bainahum idza istanbi al kaba'ir idza istanbi al kaba'ir kuma qala sallallahu alaihi wasallam an gyahe maka abin da ke tsakanin su in ka nisanci manya manyan zulubai yanzu mun yi mun yi magariba ko alhamdulillah yanzu da zan mai wani zunubi ƙananan zunubai baban ya ba zuwa isha Allah sai ya gafarta mana tsakanin mi magariba da isha in ba ka yi wannan ba su kuma ƙananan zunubai irin zunubai ne da suke zo ma biduni ƙasarin ko wasu abubuwa haka an gane ko wanda suke sukuce ma haka biduni ƙasarin ba wani babban zunubi ba an gane ko na'am kamar irin dai su falatatin lisan kubcewa baki da na ya ce maka mine ne Allah bada gafara Allah subhanahu wata'ala ya ce allazi na yi shi ta nibu na kaba'ir al'isin walfawahisha illan lamam Muhammad lahiyanka wanda suka nisanci manya-manyan zunubai wal fawahisha da alfasha alfasha illan lamam sai yan ƙananan zunubai da suke dan warce ba mutum an gane ko sai menene Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira lalle ubangiji ka bi yalwa gafara ne wannan aya ka duba ta aya jalalaini ka duba fasara ta malam basha na'am Allah subhanahu wataala mai gafara ne to ƙananan zunuban nan in zaka nisance su in zaka nisanci manyan zunubai daga salawatul khamsa tsakanin kowace sallah zuwa sallah ana ma gafara wal juma'a ila ila juma'a satin wancan mun yi juma'a ko wannan satin gobe in Allah ya yarda juma'a ce in Allah ya kai cikin masu rai da lahiya ɗan zunuban da muka yi interval din daga wancan juma'a zuwa ta gobe insha Allah ƙanana sai a mana gafara su wa ramadan ila ramadan daga ramadan na bara zuwa ramadan na nan da wata ɗaya ko insha Allah mai kamawa in Allah ya kai muna cikin masu rai da lahiya sai a mana gafara su amman sharaɗin ka nisanci manyan zunubai ƙanana wanda suke ɗan kubce maka ne lamam ‘yan ƙananan lamam su ne kaɗai ake maka gafara su in ka nisanci menene in ka nisanci manya-manyan zunubai ka gane ko kenan kaga su wannan lamam in dai ka nisanci manya-manyan zunubai kuma kai mumini ne mumini ne kirki kawai Allah ya yi baka su yake an gane ko saboda wasu lamam din ma suna kuncima ba tare da kasan kayi su ba an gane ko an ce ma al'ula laka wa saniya alaika eh kallo na harko naka ne na biyu kuma zunubi a kanka to shi kenan kawai wata sai ta fito sai ka kalle da kuma kan ka ƙara tunowa zunubi ne sai ka ƙara kallon ta to in dai kana evite kana tsoron Allah muminin kirki ne kai to wannan sai amma wannan na ko ka shiga tiktok kana wucewa kana wucewa sai ka wuce sai ka wuce kuma sai ka gani ka gani sai ka yi istighfari sai Allah subhanahu wa ta'ala ya maka gafara Allah gafarta mana alladhina yajtanibuna kaba'iral ithm wal fawahisha illa lamam sai Allah ya ce inna rabbaka wasi'ul maghfira waye saka ne ma Muhammad waye saka na'am malam bashi aka ce leka jalalaini ba kai ba Allah mana gafara na'am kuma warka na'am yace waja'ala man lam yatub min al-kaba'iri sa'iran ila mashi'ati Allah subhanahu wata'ala sai ya sanya sai ya sanya wanda bai tuba daga kaba'ir ba bai tuba daga manya-manyan zanubai ba sa'iran ila mashi'ati Allah subhanahu wata'ala ya zartar da shi zuwa mashi'a shi mutum ne kenan isha a gafar lahu wa isha a azabahu mutum ne sai yake manya-manyan zunubai an gane ko kuma hayi ya mutu Allah ya ɗauki rashi bai tuba ba ya ne ba ruwanka ko karuwa ka samu ta mutu ana cikin lalata da ita in dai ta yi imani karuwancin nan da take haramun ne an gane ko ba ta halatta shi ba ta yi imani haramun ne zina take lalata ta mutu a haka baka ce mata kaza baka ce mata kafira ko ɗan wuta a tana cikin fasikancin nan ta mutu wannan aƙida ce ta hawarish su ne wai wanda ya mutu yana manya mai zurbai shi kinan ɗan wuta ne a'a aƙida ce ta hawarish aƙida ahlus sunna wal jama'a wannan karuwar da ta mutu a yanayin nan in dai ta yi imani ta sallahi ne take yi to wannan ita da ubangijinta za ku mata wanka yadda ake ma musulmai wanka za ku mata sallah yadda ake ma musulmi sallah za a binne ta makwantar musulmai Allahumma illa wurin sallan ne ba a sanya ba wanda ake gani yana da ja a sa a wanda yake da ja misali wanda yake da mai ake ce mashi alfarma ko mutunci ko daraja ka ce ya zo ya yi ma wannan ka zo ka ɗauki malamin garinku limamin garinku limamin juma'a ya yi masu sallah irin wannan shi ne malamai suka hana amma za a masu sallah za a yi nema masu gafara allahumma ghafir lahu wa rahamhu wa afihu wa na'am an gane ko wannan kenan wa akrim nuzulahu wa wasi mudkhalahu wa ghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad wa naqih min adh-dhunubi wal khataaya kama yunqas thawb al in dai mutun ya yarda lahin da yake zunubi ne kuma har ya mutu Allah ya ɗauki rashi bai samu ba ya tuba ba ka huda shi daga mi daga musulunci zunubi ɗai ne ɗaya-ɗaya wanda in mutum ya mutu yana yin shi wannan khalidan muhallade na finnari inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma koma bayan wannan zunubin duk zunubin da mutum yake yana karkashin mashi'a Allah subhanahu wataala an gane ko yana ƙarƙashin mashiya Allah subhanahu wa ta'ala duk zunubin da mutum yake yi in ya mutu bai tuba ba in sha a kafar lahu wa in sha a gaba sannan akwai wani hadisa a nafi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda ya yi zunubi a nan duniya sai aka mai haddi ha aka mai haddin zunubin nan to wannan zunubin Allah bai kama shi da shi wannan haddin shi ne kafara shi an gane ko hadisi ne sahihi na'am shari'a musulunci yake ne barawo ne yayi sata sai aka sare hannun nashi ai in aka sashi kaso kaso kaso sai aka sare hannun nashi kaso bai ciki ko in yayi sata a sashi kaso kaso aka ce shari'ar musulunci barawon da ya sata sai aka sara hannun nashi lahira Allah bai kama shi da lahin satan nan an gane ko za a kama shi da wani lahi mazinaci yayi zina sai aka jihe shi ko aka yi aka zane shi wannan zunubin na zina shine fa huwa kafaratun lahu inji rasulullah sallallahu alaihi wasallam aka ba ali sallallahu alaihi wasallam in kuma har ya mutu Allah ya asirta shi yake zunubin nan Allah ya sitirta shi har ya mutu a wannan zunubin to fa hisabu inda rabbih in sha'a far lahu in sha'a taba kasan akwai wasu wanda Allah yake zaba a cikin bayan shi sun yi tabo gaza sun yi banna sai an haɗu ranar tashi kiyama Allah ya kira su wani kasan zunubi kaza da kai kasan kayi kaza kayi kaza ba wannan ya shi kumya ya ce tabbas Allah na sani ya san yayi e tarfa bi zambihi ya nuna ya san yayi zunubin shi sai ya ga kawai ba kanta sai Allah ya ce ni na sitarta ka a duniya je kanan ma na sitarta ka shiga aljanna to amma liman ya sha saboda wanda Allah subhanahu wataala bai ga dama ba irin su ne za a kama a shi a babbaka su su yi kasansu na wuta mun gane ko shine yace ma waja'ala man lam yatub min al-kaba'ir sa'iran ila mashi'ati Allah sai ya sanya wanda bai tuba ba daga manya-manyan zunubai yana zartar da shi mai tahiya ne zuwa mashi'ar Allah dan Allah ya ga dama ya mai gafara kana mutum ne yake zina yake sata yake shan giya duka shi kadai fa yake kisan kai an gane ko kuma yayi ne yake kisan kai kuma yayi ne yake shaye-shaye ga saba uwaye to wannan kaga duka manyan manyan zulfai in ya mutu yana yi wannan mashi a baka isa baka ce me dan wuta ne tunda ai sharadin ya san zunubi ne yake bai halitta wannan zunubin ba in dai ya san wannan zunubi ne yake yi kuma ya ci gaba da yi to wannan waye saka ina ruwanka aqida khawariji ne kace wani wanda ya mutu a cikin manya manyan zulbai dan wuta ne waye saka karambani wake shiga tsakanin halshe da hakori abinci ma in ya shiga tamne shaki ka gani to kai ka isa wallahi masalla ala ka shiga tsakanin bawa da wa da ubangiji shi ba a shiga ba a shiga alaikum anfusakum kowa ya iya da kanshi Allah mana gafara Na'am. Shi ne, ko mutumin kirki ya mutu, kyaukyawan zato ne ake mashi. Ka yanke ka ce kawai shi ke nasuwa na an wuce. Allah bada gafara. Ya ce, Malam sai ya kama wannan aya don kasancewa maganar da ya faɗi da itimaji ya ce inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha lalle Allah baya gafara a yi shirka da shi duk wanda ya yi shirka da shi wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha amma Allah yana yafe ma wanda ya ga dama in ba shirka bane ba ka gani ci gaban aya wa man yushrik billah faqad harrama Allahu alaihi aljanna wa ma'awahunna wanda ya shirka ga Allah Allah hakikan ya haramta mashi shiga aljanna kuma sakamakon shi makomashi ita ce annaru wuta ka gani yace maka wa man aqabahu haka ne binarihi mhm akhrajahu minha biimanihi fa adkhalahu bihi aljanna ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره yace wa man aqabahu bi narihi duk wanda Allah subhanahu wataala ya mai ukuba da wuta aka sanya shi cikin wuta lahin shi ya kai sai aka mai hisabi har aka sa shi wuta daga cikin wa muminai ana yana ma bayanin wa muminai ne kai mumini ne mai imani ne amma kai lahin sai aka kai ka wuta shine yace akhrajahu minha bi imanihi fa adkhalahu bihi aljanna sai Allah ya huddo mutun daga wutan nan da imanin shi saboda akwai imani ko da misqala zarratin na imani ke da kai a cikin ranka a cikin zuciyarka baka dawoma a wuta wa yukhrijuhu wa yudkhiluhu bihi aljanna fa adkhalahu bihi aljanna yace ma sai Allah ya sanya ka aljanna da wannan imanin naka shine ka ayan nan wa man ya'mal mithqala zarratin khairan yara wanda yayi aiki daidai da ƙwayar komayya ne wanda yayi aiki daidai da ƙwayar zarra ne na alkhairi sai ya ganshi wanda ya aiki daidai da ƙwayar gargi ka san ƙwayar komayya komayya ita ce wannan din tsintsiya ko to ƙwayar tsintsiya ƙwayar da take hudu tsintsiya kaga karama ce ko ta gadagi ciyawa gadagi kai ƙarshe ka ce ko da microbe ne wanda ba a iya ganin shi a laini ko sai da microscope to in dai ka yi shi na alkhairi na imani a ranka sai ka gan shi ko mun karamta shi sharri ma haka shi yasa zaka ji suna cewa mali hadal kitab la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadira wala yazlimu rabbuka ahada wai wani irin littafi ne wannan bai barin abu ɗan ƙarami ko babba sai ya ƙididdige shi to shi yasa komin ƙaramcin imaninka za a hudo ka daga wutan nan shi kaso ne ake sa mutum imam malik yake cewa ƙaramin kaso ƙaramin kaso a wuta shekara tamanin wa inda yawan inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'uddun alfi sana nawa kenan a yi kwana ɗaya a yi kwana biyu a yi sati dubu nawa a yi wata dubu nawa a yi shekara a yi shekara tamanin to Allah gafarta mana Allah kare wutan nan kawai ka shige tamanin wallahi Allah kare to wanda ya shiga wuta Allah bai mashi gafara bai samu ya tuba ba yayi manya-manyan lahi ya shiga wuta to in dai da imani a ran shi komin misƙala zarra sai ya fito malamai suka ce aƙida ce ta hawarin ka ce akwai mai dawwama da wuta in ba shirka ba ai kaga zaka ga cewa ya watsu a cikin wanda ya kashe kanshi menene zai dawwama a wuta ba wannan dawwama bace ta al'abada a'a wanda ya kashe kanshi inda imanin shi Allah zai sanya shi aljanna da wannan imanin nashi hatta da Allah subhanahu wata'ala da yace wa man yaqtulu mu'minan muta'ammidan fajza'uhu jahannama khalidan fiha wa ghadiba Allahu alayhi wa la'anahu wa a'adda lahu azaban alima wanda ya kashe mu'mini da gangan tafsirin ibn mas'ud abdullah ibn mas'ud yake cewa wannan khalidan fiha an kira lokacin period na zaman shi a wutan ne khalidan mun gane ba ta hal abada bace ba khalidan fiha wani zaman ne na zaman shi a wutan shi ne aka kira shi khalidan fiha na'am shi yasa aka kashi a haka kinan wani zamani ne ba wannan bace khalidan mukhalladan finnar akwai wancan wanda ya kace kanshi fa huwa khalidan mukhalladan finnar shi ma ana neman wani zaman ne wannan zaman din nan da za a yi menene a yi aiki da shi an gane ko shi ne ake kira wannan huludu din za ka gani a cikin nusus akwai irin wannan wannan wannan kalmomin a kira kalma kaza amma ana nihin kaza an gane ko a kira kalma kaza a zahiri zaka ɗauki mi ake ce mashi misali kafirci karmar kafirci a ai akwai kufurin duna kufur kafirci ne amma ba kafirci ba wancan wannan kenan khalidan ba khalidan muhallad ba wannan ta abada a wani zaman ne na azaba da Allah ya yanke mai shine Allah ya kira shi faje za'uhu jahannama khalidan fiha haka ibnu mas'ud ne ya fassara shi ko haka da yawa daga cikin malamai suka ce kuma an kawo hujja da menene wannan aya inna allaha la yaghfiru an yushraka bihi ma duna zalika liman yasha kisan kai bai cikin ma duna zalika ka kashe kanka bai cikin maduna zalika ka kashe mumini bai cikin maduna zalika kenan wannan aqida zaka ji ta cikin khawariji ne suke dawama daga wannan aqida su ce kawai khalidan muhalladan amma mutum mai imani daidai imani shi kai misala zarratin ya tabbata bai dawama a wuta wannan daga cikin rahama ubangiji a cikin wancan hadisin na annabi sallallahu alaihi wasallam in an wuto dan wuta daga wuta za a hudo shi baki kirin a gane kamar gawayi ya yi baki kirin ga warin wuta kasan ita wuta ba wa azabu bace ba kadai wari take mun gane ko wari take a wani hadisi annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin yana salatul kusuf ko kusufu shams yana cikin sallai sai aka ga rasulullah ya ja baya da ƙarfi an gane ko ya ja baya da ƙarfi can kuma sai aka ga yayi gaba har yana zara hannun shi aka ga bai saba ba suka ce ya rasulullah mun ga kai wani abu wanda baka saba shi ba yace ai wallahi muna sallan nan aka bujurto mana da wuta a gaban na cikin bangon nan yace ban taba ganin abu ba mai munin gani kamar wutan nan shine ya ja baya da ƙarfi yace kuma ina na aka bujurto mana aljanna rasulullah sallallahu alaihi wasallam yace har ina miƙawa ina son in ciro wani itaciya daga cikin aljanna nonon itaciya daga ciki yace da na samu Allah ya bani nawa na ciro ta da ko ita ce ta mata karewa har abada Allahu akbar Allah kai mu aljanna Allah tsare mu daga wuta to ba da wama a cikin wuta in dai da imaninka sai dai kowa da gwargwadon kasar shi kashi kuma imam malik yace mana mai karamin kaso shekara nawa tamanin ta ina ta lahira ba ta duniya ba a a kakka lissawun shekarun duniya da wanda bata lissawa shekara tamanin ta lahira Allah mana gafara Allah sai ya fiddo su a huddo su daga wutan nan sai a sanya su aljanna shine duk abin da kai daidai kwaya zama na alkhairi zaka ganshi yace ma wa yakhruju minha بشفاعة نبيه صلى الله عليه وسلم من يشفع له من أهل الكبائر za a hudu su kaga an hudu sun yi baki kirin sai a kasu a basu a nasa su a wanke su a basu ma'ul hayat sai su dawo simil kakalkal sun zama ina wanka ku yan aljanna Allah Allah Allah samu na aljanna duk wannan mahalakan muganta yace ma sai a hudu su da cetan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kaga annan Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine a cikin hadisin Abu Huraira ne ko yace kowanne annabi yana da da'awa mustajaba addu'a shi mustajaba an gane ko yace duk sun yi gaugawa sun yi addu'a sa annabawa shi kuma rasulullah sai ya ashe mana addu'a ya ashe ta al'umma shi ce sai ranar tashin kiyama a bashi shafa'atul uzma kaga za a fara ceto tun daga wurin hisabi kamun ma a shiga wuta ceto ya kasu kashi-kashi sai dai manzallari ya shafa inda hu illa bi izini ba wanda ya isa yi ceto sai da izinin ubangiji kuma izinin da aka baka allah ne zai baka ceto ga wanne ka je ka cetowa ne biman sha wayar ba sai allah ya ce ma wani an baka izini cetowa ne shafa'a ta kaskashi kashi shafa'atul uzma ita ce ta rasulullah wanda ana cikin mahshar hankali ya tashi kowa ya firgita Allah subhanahu wata'ala ya yi hushin da bai taɓa yin shi ba al'umma an gaji a gangaro a zauren annabi adam abul bashar a ce ya adam abul bashar ka nema mana ceto a yi hisabi kowa ya san inda yi ishfa'alana ila rabbi ka yi mana ka duba halin mutane ka duba halin ɗiyanka yadda aka shiga a nema mana ceto annabi adam ya ce ina ya ce ina tsoron lahi allah ya kama ni lahi an hana ni cin itaciya a aljanna na ci mu je wannan hadisin da gaugawa mahallin shahid in muka bi shi zai cinye mana lokaci ya turo wurin wa nuh a tambayi Nuh, Nuh ya ce shi hayu adda tufan rabbi la tazar ala al-ardi min al-kafirin dayyara innaka in tadarhum yudillu ibadak yace kai ku je wurin annabi Ibrahim a zo wurin annabi Ibrahim annabi Ibrahim yana tsoron ƙarya uku da yayi a yau nawa kai malam ko a satin nan nawa kai Allah mana gafara ƙarya uku yake tsoron Allah ya kama shi da ita annabi Ibrahim yace a je wurin wa a ce wurin Musa, annabi Musa alaihi salam, kai ne kalimullah, kai Allah ya ma magana, wa kallama Allah Musa taklima. Musa ya ce ina ina da lahin kisa. An gane ko? wai ka duba wa annabawan nan gaba ɗaya duk in ka bibe lahe su an hau masu gafara shi wani ba ba lahi ba ne ba misali gaba annabi ibrahim ai kaga tauriya ce yayi a ƙaryar nashi duka duka tauriya ce yayi kuma da'awa ce yake tsora haka in ka doki annabi musa kaga annabi adam da yake a fatalaqa adam min rabbihi kalimatin fataba alai innahu an wuce da lahin amma tsoro yake ka gani annabi Musa ya yi mi inni qataltu minhum nasan yace menene fa kazahu Musa faqada alai kaga annabi Musa ya kashe menene a ya kashe mutum yake tsoron shi ma bayan an yi mashi mi an bai gafara yace a shawara annabi Isa annabi Isa yace ina ni wana hi kowa lahi a duniya yace ni ho bauta suka mani bauta mana suka yi ya ce ishabu ila muhammad sallallahu alaihi wasallam ku je wurin muhammad sallallahu alaihi wasallam da an zo wurin annabi sai ya ce ana laha ana laha wannan tawace tawace wa du'a'ul mursalin yawma idhin rabbi sallim sallim annabawa da ma'aika ranan nan suna Allah Allah dai a sallim sallim a dare lafiya nema aminci aminci suke yi to ina wai annabawa da ma'aika masu garantin suna neman aminci ina gare Allah mana gafara na Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya je ya sujada ya yi ma Allah yaban da ba taɓa ma Allah shi ba Allah ya jefa mashi ya samu ya yi yaban nan a ce ya Muhammad irfa arasak saltuta washfa tushaffa ya Muhammad daga kanka tashi ba lokacin sujada ba ne tashi saltu ta roƙa haɗu a baka abin da kake so washfa tushaffa nemi ceto a baka ceta ya ce ummati ummati ya ce Allah al'ummata al'ummata Allahu akbar ana ake ba shi ceto duk wanda ke da kwai imani a ran shi annabi ya ce bai dawama huta akwai ceta ahlul qur'an qur'ani shi ma zuwa yake yin sujada gaba Allah ya ce ni na hana su barci dare da rana ina ahal qur'an iqra'ul qur'an ku karanta qur'ani saboda zai zo ranar tashin kiyama ce tanku ahal qur'an duk wanda ya karanta qur'ani ya aiki da shi qur'ani zai ce Allah ni na hada su barci sai na kai su Allah ya bada mi ya ba ceton ahalul Qur'an a bada ceto akwai ceton in ahalul janna kana aljanna ka mutun yana aljanna yace Allah ina wane a ce yana wuta ya ce Allah daɗi na a aljanna sai na gawa na a tare da ni ashe a ɗauko shi a kashi shi ne imamu shafi'i yake cewa uhibbu salihi na walastu minhu la'alli an anala bihim shafa'a wa akrahu man tijaratuhu al-ma'asi walau kunna sawiyan fil bid'a yace ina son mutanen kirki amma ni hawa mutumin kirki bane kaje imamu shafi'i zuhudu ta malamai yace saboda watakila in samu ceto a wurin ranar tashi kiyama yace kuma duk wani wanda ya mai da saban Allah sana'a shi na tsane shi yace ko da muna tare ni ina saban shi yana yi an gane ko ko da barawo da barawo ai ka sa hadin kai aiki to imamu shafi'i yace ni na tsane shi ko da ina yi yana yi shine ya mai da mashi yace bai tuhibbu salihin wa anta minhum kana son mutanen kirki kuma kai ma mutumin kirki ne ya ce mine ne yake ce mashi baitin ajizin ya kubci na'am la'allaka an tanala bihim shafa'a yace wataƙila kana son ka samu ceto wurin su amma kai ma mutumin kirki ne wa takrahu man tijaratuhum ma'asi tabbas ka tsani duk wanda sabon Allah ne tijarar shi hamaka Allah min tilkal bid'a Allah kare ka daga irin wancan kasuwanci na safa Allah baka take insha Allah to kaga wannan shine shafa'a za a huddo daga shafa'ar Annabi sallallahu alaihi wasallam a huddo su daga wuta wanda Allah ya kaddara sun yi manya-manyan zunubai a huddo su daga wuta a sa su aljanna a wanke su bayan sun zama gawayi baki kirin sun yi wari suna ɗoyi na wuta a kasu a ba su ma'ul hayat a wanke su su dawo su mulkakal a shigar da su aljanna wannan shi ne shafa'a kenan diddai misƙala zarra ka sani misƙala zarratin minal iman bai dawwama a wuta mutum ɗaya ne yake dawwama a wuta an gane ko mushriki kafiri mushriki shine ke dawama a wuta amma misqala zarra ta iman in wani irin sabo kake kayi kisan kai ka kashe mutum kayi zina kayi sata ka sha giya kayi shaye shaye kayi fashi da makami ƙarshe kuma ka kasa hakuri kuma ka kashe kanka an gane ko in kuma ka dai tabbatar cewa duka wannan zunubi ne akwai misqala zarra a imaninka wannan baka dawama a wuta aqidar khawarij ce a ce ga wani mai zunubi zai dawoma a wuta ga wani mai kaba'ir zai dawoma a wuta in dai da imani a ranka wa man ya'mal misqala zarratin khairan yara an gane ko wannan shine aqidar ahlus sunna wal jamaa na'am wa anna Allah subhanahu wa ta'ala khalaqa al janna fa'addaha daral khuldi li awliyaihi ka sani Allah subhanahu wa ta'ala ya halicci aljanna sai ya tanadar da ita gida ce wadda take ta dawwama ga masoyan shi Allah samu cikin masoyan shi gida ce wadda take gidan dawwama ga masoyan shi ya tanadar da ita kasan akwai aqidar ha'ilau khawarij da mu'tazila suna ganin cewa wai ah mu'tazila afwan suna ganin cewa wai aljanna da wuta ba a halice su ba sai ranar tashin kiyama za a halice su ka gane wai su kasan suna gabatar da hankali kan nassi su a ganinsu a hankalce yaushe za a yi gida a aje shi ban mai shiga kamar kai ne ka yi gida yanzu ka yi gida yanzu ka ce sai na da shekara 20 zaka shiga kuma ka sa mashi kwado su wai a hankali suke sawa la kalla sha'anin nassi ba sha'anin hankali ba ake sawa su a hankalce suke ɗauka abin to shine sai ka ce musu Allah ya tanadar da aljanna yana bada ma misali an tanadar da aljanna da wuta tuni akwai su tuni tun fil azal akwai su wannan hadisin da muka kawo na rasulullah ko yana sallah ya sha baya kuma yana yayi gaba yayi so ya kamo an nuna mashi su ne hadisin umar wa hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yazo yace zai wuce gida yana tahiya aljanna yaga wata mata tana arwalla zai wuce ko alamanul hadis sai aka ce mai gidan umar ne sai yayi gaugawa ya wuce an gane ko sai umar ya tambaye shi lima fa'alta zalika ya rasulullah aw kama ja'at riwaya sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace li ghirati umar me yasa kai haka manzon Allah annabi yace saboda kishin umar umar ya ji na gama ta shi aljanna shi yasa dai gauga na wuce umar sai ya fashe da kuka ce subhanallah afika ugharu fika ya rasulullah yanzu akan ka ne zan dinga kishi ya rasulullah umar sai ya fashe da kuka aga ana son mutum da kishi kakka zama bambara kwai kakka zama kawai kai ka yi kishin matarka ka yi kishin uwalka ka yi kishin ƙanninka yayyinka ka yi kishin ɗiyanka duka dole ka yi kishi addayus la yadkhul janna mara kishi bai shiga aljanna kaga kenan aljanna tana nan annabi sallallahu alaihi wasallam ya an gwada mai wuta an gwada mai an wuta ka gani sannan annaru tu'radu alaihim alanu yuraduna alaiha guduwan washiya na annaru yuraduna alaiha guduwan washiya wa yawmal qiyamah wa yawma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna ashadda al'adab wuta su fir'auna da su da wanda suka durmiya wuta ce ake bujurto masu guduwan washiya safe da marece ana masa lallas ana juya su innan ake bujurto masu innan ya gasu sai a juya nan ya gasu tun lokacin da aka halatta su tun lokacin da aka hallaka su yadda kake gasa balangoha haka ake gasa su innan ya gasu sai a juya nan shine huduwan washiya safe da maraice a haskona a haskona ana gasa su ana soya su tun daga aka hallaka su har ranar tashin kiyama tashin kiyama sai a ce adkhilu ala fir'auna kenan wuta da aljanna tun fil azal Allah ya tanade su an gane ko وسارئوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماوات والأرض أعدت للمتقين كوي غوغاوا إزوا وتا غفرة تا أوبنجيجنكو da wata aljanna fadin ta sammai da kasai sai Allah ya ce an yi tanadinta ga masu tsoron Allah me tanadi in aka ce an yi tanadi abin akwai shi ko babu shi tun an riga an yi tanadinta an aje kenan wuta tun fil azal akwai ta an aje ta an rura ta an rura ta tana ja ja ja aka rura ta aka rura ta ta koma na mi ta koma fara fut aka ci gaba da rura ta aka rura aka rura ta koma baka kirin sannan aka bar ta baka kirin din nan tana warin nan aljanna kuma aka yi tanadin ta aka kawaita ta Allah subhanahu wataala ya ce mata intaqi tace kad aflahal mu'minun kaga an yi ta aqida ce ta mu'tazila suke ganin cewa babu wuta babu aljanna anan gaba wai wai a aqida su anan gaba za a yi ta saboda suna gabatar da hankali kan nusus an gane ko shine malam yace maka ka sani Allah subhanahu wataala ya tanada aljanna sai ya maida ta gida ne na dawwama li awliya'ihi ga masoyan shi an gane ko ya tanade ta wa akramahum fiha bin nazar ila wajhihi alkarim sai Allah ya karrama su a cikin aljanna izuwa duba izuwa fuskar shi mai girma Allah subhanahu wataala na'am ka san aljanna ganin Allah yafi aljanna dadi an gane ko ganin Allah subhanahu wataala yafi aljanna dadi lillazina ahsanul husna wa ziyada lokaci yayin ya kamata mu tsaya sai in Allah ya kai mu satin sama in muna cikin masu rai da lahiya sai mu dan dawo baya kaɗan wa anna Allah subhanahu wa ta'ala qad khalaqa aljanna fa a'addaha daral khuldi li awliyaihi insha Allah fata abinda muka yi daidai Allah ba mu ladan shi kuskure kuma da muka yi karamcin ilimi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mana gafara shi ya share shi daga kirazan mu kuma ya sanar da mu abin da yake shine daidai Allahumma yassir lana umura kullaha wa la taj'alna min القانتين ربك لنا وعائشنا وحائج كل من أوصينا بالدعاء ومن أوصيناه بالدعاء ومن نحب فيك ومن يحبنا فيك يا أرحم الراحمين اللهم ربنا وقد هوائج كل من له حق ندعو له يا أرحم الراحمين اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا اللهم اغفر لوالدينا وارحمنا بعدهم واحشرنا معهم مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين في جناتك جنات النعيم على سرر متقابلين برحمتك يا واحد القهار اللهم ادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا جبار يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين اللهم أدخلنا الجنة وأجرنا من النار يا أرحم الراحمين اللهم إنا نسألك كل خير سألك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم ونعوذ بك من كل شر استعاذك منه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عما سواك وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم وبحمدك ونشهد أن لا إله إلا أنت ونستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته